yau bakwai ga watan rajab ya da sallallahu alaihi wa sallam da dubu da talatin da shida wanda zai yi da ashirin da shida ga watan hudu da dubu da goma sha biyar da miladiya za mu sake darasi na biyar ko a cikin karatun mu na a darasi a alfiya ta da musulmi wanda ke yi sana na ganin mu bar jarabawa sai daga farko inda an gama asali ya kamata ya jarabawa a kan asali shi wani da ba ya shafi ba a zai yau sai ta shi sabon darasi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن المنتظرة المنتظرة حديث متصلة بنقل عبد قلب ضبطه ولا شد ولا قلد والمرتب مراقبا ولا احتجاج يجتهد
يستجيب الفقهاء الفقهاء وكل اهل العلم فان اتى من طرق اخرى ينتمي الى الصحيح عن غيره كما لا قائد الحسن الذي قد وصلنا
من الحسن نعم نعم
الى الحسن الذي قد وصلنا
الحديث الحسن wannan shi ne nau'i na biyu daga anwa'ul hadith anwa ulumul hadith wata ulumul hadith anwa ne nau'i na farko sahih shi ne muka gama shi tare da mafatin sunfa da kuma shi ne nau'i na biyu wannan zamu shi ne zamu shiga nau'i na biyu shi ne alhasan alhasan a ma'anarsa a lu'a shi ne ma ta sahihun nafsu wa tabiru ilayhi rai yake so kuma yake a kayan arziki wannan shi ne ma'anarsa al-istila al-luga al-istila shi ne zai kawo ma'ana yana da cikin alfadar hadisi da malaman hadisi suke ta wato sabani a wajen ta'ayin tafarkinsa saboda kasancewarsa a tsakanin sahihi da zaɓi saboda haka akwai akwai ishtibahi da haka sai zama to ibara ta wajen tarihi sai yawa tare da cewa waɗansu sun yi inkarin samuwarsa a a wajen annabi hadisi to a wajen su hadisi shi ne kawai sahihi da bari kamar yadda shi da sanin da ya faɗa amma a cikin ibaran magabata ɗin an samu ibrahim al-hasan kamar yadda ta aliyu ibn tabi'i da imam shafi'i haka da hatta a imam ahmad a shayi dai wannan zai bar mana bayanin iskila abinda islamin malaman hadisi ne iske tsari na kai islamin malaman hadisi ne iske tsari na kai yace al-mutlaba fi hajji abin ya abin wato abin da yake yardajje a wajen siyasance ma'anar al-hadithul hasan متصلا من حديث بالاتصال من بطن مسمى على الاتصال malami ya zama to a ɗalibi ya yanzu da malamin su kuma ya yi waya da shi ba tare da samun yankewa ba tsakanin da malamin su shi ne al-ittifa bi naqli adli da riwayar adali rawi ya zama to adali wato wannan sifar rawi su kusa Allah babbuhu wanda babbinsa wato haddarsa Allah ta karanta wala shadda bai kuma zaman to shudu ba a yi shudu ba kamar yadda muka faɗa a cikin alhadisus sai wala ullila ko ba a illanta shi ba wannan shi ne tarihin da yake al-murtaba a wajen su shi imam su ai al-murtaba haddi hadithul hasan matasala sifa ta farko ke da ittifaqi sanan sifa ta biyu shine adalatul ruwa ran da zaman to adali tarihin adali ya gabata da yawa a cikin hadisi sanan qalla babbuhu abbab ya gabata da yawa a cikin abbab da zaman to kuma amma babbun nasa da zaman to qalla wato kadan to zo wannan shi ne ya sa irin sa'u da kawo homo a wajen rayu da ɗan kaɗan ɗin ina ba da zuwa ga alhaji ya sa shi alhaji shi ne haƙar bararsa ta fita sai ce haɓɓa babu babbinsa ya saukaka da barin kai babbin ramusa da tare da shi ma wanda za a iya masa wannan fasar shi ta shi ne kuma kalla da kuma ya nufin kalla an haddi ramusa babbin ma ta yi karanta su kai haddin rawi asfar wala shadda مدير بيساوي صفات بوتيك كبوتيك عدم الشذوذ وعدم العلة وهي هذه عدم الحديث الصحيح وأن تعريف الإمام السيوطي والمرتضى هي تعريف جمال المسلم الغرباء وفي الدين أحمد بن محمد الشمري البصري أكثر منهم كانوا في الإسكندرية اللي جابوا الدولة فلو بالنسبة ليدوا السهولة السهولة والمتكين والمتكين الإسكندرية التي تتفرج الدولة على كل من يقوم على مال كل من يقوم على المالكي ثم الحنفي ومر إلى الشافعي المالكي فليكم الشافعي نعم wannan shi ne tarihin da imam musulmi ya ce shi ne alkuntara shi ne ya karɓa a wajensa kuma kuka kula kusan tarihin ya yi kusa da tarihin malaminsa الحاجب ابن حجر في الركبة وفي الركبة كيف فإن خف الضغط فهو الحسن فهي يفعل في الحديث الصحيح كيف فإن خف الضغط وتضمن حديث الحسن في الحديث الصحيح في أشهر من الكون في فرق الفرق في راوي الصحيح راوي الحسن حدث بس اجتبع كان حدث من رواية حديث الصحيح إذا يكون شو أسكن riwayar rawi aka sai da kurakurai da ke wanda suke nuna a kan cewa haddasa a cikin rawi da hadis ɗin da ce a ce hadisin wani irin wannan hadisi ne hasan idan ga ta a cikin tabirin rawi da kauta a bisa da dama da gaske akwai tarifin tabbati kusan wani da shi ne ma farko wanda ya fara a cikin متأخرين والنباو ليس في تعريف الحديث الحسن أسكن سلم فلا سنة أبي داود معالي السنة يا يا يا يا بين الأمر الحديث الصحيح ثم حصل ثم ضعيف التي أحاطت الحديث الحسن ما ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله wanda aka san hadisin da aka san makaracinsa da aka san yadda aka kiro hadisin ma'ana yana da cikin safi wasu tahara rijalu kuma masu riwayarsa suka zama su mashurai haka ya faɗa saboda haka aka yi sa a kan rubuta wannan hadisin ba jami'i ba ne ba ma ne ba a san الحديث الصحيح سوى كل توكل عليه ولكن اليوم لم يشبه حديث الحسن فانه حديث الصحيح سوى رواة انت مشهورين ولكن اليوم لم يشبه راوي الحسن بعد راوي بعد حديث الصحيح mutum waɗannan a taikomo da aka yi shi ne yasa su an wanda ba a rikin da tsari a kan wannan tarihi ko kuma ce a cikin wajen tsarin da takwas يمسكون ويسوء أدوان ويجب أجواء الهدي في تخيل أسوء جبن المتفق مثل ما تداول في سورة السلمية ستة وعشرين فوق العارف العارف عفوا ثمانمائة ثمانمائة ستة وعشرين كم يقرأ shi ma a shirin shi ma da wancan da ta yi da lokacin aka samu aka yi a istikrarin aka yi istikrari a kan ta'adin akwai duk hajar kamar miya wata da kuke ko sai da hamsin da kuke da shi na'am 52 kamar miya 52 وبدأت الكرب أن كرب أشياء كرب من السبع sannan aka samu ta'arif wanda yake shi ne ake fi tsirari a kansa za mu gani kan cewar akwai ɗan ta'arifat ɗin wanda zai yi ishara da shi saboda aka yi mun mutu ya ce almunta ba fi haddihi mattasala bi naqli adlin qalla dabtuhu wala shadda wala umbila wannan shi ne yana shi ne ta'arifin تشبه قوة مسألة وليرتب مراتب وأنا أجيرا تاشي مرتبة مرتبة وليرتب وأنا مبني للمجهول حتى كاوش بصيغة فعل الأمر وليرتب مراتب أجيرا شيء هوا هوا ويدا من مراتب الحديث الصحيح والحديث الصحيح مراتب والحديث الحسن ما وليرتب مراتبه wato a sanya shi a marati a wannan bisar wani rattar bi marati ban saboda larura in ka ce wani marati ba mu min asar ko mafa'i to amma min ashe saboda larura shi ake masa sar aka ce wani rattar bi marati ban ba wato malamai sun sanya alhadisul hasan marati إمام الذهب إيش أعلى مراتبه في بحث ابن حكيم عن أبيه عن جده بحث ابن حكيم ابن معاوية بن حيدة ɗaya daga cikin abuwa imam bukhari ya rawaito hadisinsa mu'allaqan bi sifatil jazm bi sifatil jazm ya rawaito shi bi sifatil jazm السنة الصحيحة فما تعرف أن في أعلى مراتب الحكم فمن في بعض ابن حكيم في عند ذاته بكي ضرب حدث عن تكيك له الصحيحة أما هو بعد قرن مثلا في إيمان لا أشيء يروني هو سبب لا حديثان سبع حديثين باسي بيوا حديثان سبع بيوا أشوف كتب الستة أجل حديثان ناسا guda goma sha hudu suna nan dai na akwai yan risala da kwana kuma da ake a kungiya a na fi kara hadisan da ke zata a kasa na biyar ba a cikin an hadisi a kudu babu wani hadisi mun kara su kuma hadisin da ya rubuto wanda ake ganin tafarra da duniya da tafarra da duniya malamin sun ka ce ta mai imam ahmad shi ne hadisin zakka da kan cewa wanda ya halatta ta ta ina arfi duha wa shakara ma yi ma'a za mu karɓi dukiyar taka da rabin dukiyar ta tare da wani kaga wannan ba shi da ba abin da ya shaida da shi a ba ta tarihiya da kuma dukiya inda an ce idan mutum ya bada zakka ba a kaso da kai sannan kuma a karɓi rabin dukiyar ta tare da wani a shari'a ba ta wani asali ne kuma da wani kan wani asali kuma da wannan to amma malamin sun san wannan wanda ke cikin su imam ahmad saboda haka shi ka ma shi yasa da wani yana da su yayin da ake ganin hadith a ahla maratib hadith hasan shi ne irin wannan shi ne ruwa da ba ibn hakim an hadith an jira da kuma kamar amr bin shu'aib an hadith an jira a wajen waɗanda suke ganin kan cewa suke istijabi da ita inda akwai magana a kan istijabi da haudu bin shu'aib an hadith الجن منذ وجاء رواية الأعضاء عن الأعضاء رواية الأعضاء عن الأعضاء هكذا حديث محمد بن إسحاق عن سليمان التيمي محمد بن إسحاق بن مغازي فيما حديث سا باع كرقنسا وكان حديث الصحيح وكان حديث الحسن idan da yake tarihi ba ana karɓar riwayarsa to shi ma yana da cikin waɗanda ake gani da cikin manya-manyan masu hadisi hasan saboda irin domin al'istishar sannan kuma ya zamanto ana samun waɗanda suke ƙasa ko yaushe babban rawi ɗin ya zamanto mai rauku ne ya zamanto martabarsa a wajen cewa hadisi za ta hasan ne kuma hasan ba ne sai ya ƙasa kamar in ya kai waɗanda ake ganin hadisan su ba a ingantattu a waɗansu suke raubana hadisan waɗansu suke karɓa su wajen shahar ibn hausar irin alhajjaj ibn arba'a waɗannan sa da cikin misalan da aka kawo na kan cewa su ne martaba da take koma baya martaba wacce ta farko wajen alhadisin hasan to me bambanci tsakanin tafsirul hadisi sahih da tafsir alhadisin hasan وده الحديث الصحيح وده ترتيبه من ترتيبه من بشا وتو أقول سامو حديثا حسين تخيلين متش أعلى مراتبه شيء المتفق عليه سنة منفرد بالبخاري سنة عقد بشا ونان درجة فما وده الحديث الحسن شيء بقى الحسنات أبو بقى يحكي بشيء أبو بقى يحكي بشيء shi saboda ba zai yiwu ka sanya lissafi ka ce shi da irin darajar hadisai da yake kawowa ba wanda za ka ce shi ne a cikin alhadisun hasan shi ne a alama rafi alhadisun hasan kamar yadda ke a cikin a cikin asali da haka sai dai ka duba zuwa ga su masu riwaya wanda shi ne majalin da rawin da yake shi ne majalin da ake hukunci a kan hadisi ɗin da hasa da kusa kamar irin su shi ba hasu ne hakim inda majalin maganar a kansa ba a kan mahaifinsa ba ba a kan kakansa ba kakansa ta haihu mu'awiyya ta yi haifa babansa yana da jikin tabi'ai a majalin a shi makbul ne وجابر بن زيد أحسن سيبان بن عبد هكذا ذلك عمرو بن شعيب هكذا ذلك محمد بن إسحاق مدار دقة تنسي تريد زمن كون الناس رواية ليش تقعد وما ابن إسحاق إني رواية ابن سليمان التيمي إني رواية إلى سليمان التيمي إلى أنس وكذا مدار أحسن ابن إسحاق saboda magana a kan shi rawi sun yi shi ya su ne bambanta shi da yadda ake tafsirin alhadis alhassan da tafsirin alhadis na akwai tambaya a ibn ishaq ibn ishaq abu ishaq ai abu ishaq sabihi ai wannan muttafaqun ala muttafaqun alayhi ibn ishaq ne al-taymi أبو إسحاق أبو سكوري ابن إسحاق محمد ابن إسحاق eh haka ne a cikin wannan nuskar ba abu ishaq an sai wannan kuskure ne zahabi ba haka yake ba ibn ishaq yake yana haka wannan ibara tana cikin tajribul rawi daga cikin a a a cikin mukila da asalin magana imamu zahabi ya magana ne a cikin littafin sa al-mukila na'am hajjaj حجاج حجاج بن أربعة وكش أربعة مو أربعة يجزي الوجهين هذا عشر ويجوز الحجاج بن أربعة نعم ايه شيني صاحب المغازي شنو اللي شهر بالسيرة محمد بن اسحاق يا رسول شكاة بن المدني امام امام المغازي a wajen suna imam ne amma a wajen hadisi yana a wajen hadisi ba a karɓar sa mutlakan kamar da ake karɓar rawun sa da har da ɗan rauni ake karɓar hadisi ba ana karɓar sa fil halali wal haram idan idan ya saba ma wanda suka fi shi ba kuma bai yi tafi ba saboda mushkilar sai yana tafi da za mu gani a ma'anar tafi wannan hadisin shi da ya kawo wani na ibn masud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya miki yanda addu'a da annabi Musa ya yi mutum da zai fuske so yi ba san addu'a ba a cikin wani tafi gudu ko a cikin sira da kawo ya zo sarai wani hadar ya zo sarai ma albani ya sira addu'a take na'am eh eh eh eh ah ya siga ta take ban sani ba Shisa shisa shisa shekul albani inganta ta a yace hasan ce shekul islam ibn taimiyya ta ce ta cin ka'idar jalila إليك المشتكى أنت المستعان المهم dai shi ba ibn ishaq yana daga cikin waɗanda hadisin su min qabilil hasan kuma yana daga cikin a'la maratibul hasan a sannan waɗanda suka zo daga wanda suke daga bayansa wanda yawanci ake saɓani wajen karɓar hadisin su wajen hukunci da shi akan cewa hasan ne ko gari daga bayan insha Allah mu rabu نعم ويرتدي مراتبا والاحتجاج يجتبي يجتبي الفقهاء وجل اهل العلم والاحتجاج wannan maqulun muqaddar ne a yasa aka karanta shi bin nasu wani tijaja ya shari alfuqaha alfuqaha shi ne fa'i alfuqaha wato malaman fiqh malamai na fuqaha wa jullu ahli ilmi da mafi yawan ma'abuta ilimi ya ji tabi sun zaɓi al-ihtijaj wato yin hujja da al-hadith al-hasan ana kafa hujja da shi saboda haka shi yasa nema waɗansu suke ɗaukar sanin ƙabil alhadithu sahih cewa shi ma hadisi ne sahihi sai dai kawai darajarsa tana can ƙasa shi ne adna alhadithu sahih domin wanda ne ya kafa hujja da ba musamman mutaqaddimun da suke cewa ba a kafa ba a hujja sai kawai da hadisi sahihi amma hadisin da'if ba a hujja da shi itlaqan a لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في شيء. شو في الحديث الحسن من قبيل الحديث الصحيح. wannan shi ne abin da yake mafiya yawan malamai suka fita a kai shi yasa ne ma ta ga waɗansu malamai suka sanya shi a cikin alkabir da suka sanya shi daga cikin jinsin hadisin sahih kamar yadda muka ambata kamar irin su alhakim da a kawaiyar su ibn Huzaima da ibn Hibban ba ga hadisai da ke cikin sahih ibn Hibban da na sahih ibn Huzaima hadisi ne hasan a wajen istilahin da malaman mutu a fahimtar sarki inda sifar rawar hadisi sahih bai cika ga waɗansu daga cikin ruwa cikin nasu ba amma sun sanya shi a cikin littafin da suka kira shi sahih saboda suna saboda suna ganin alhadithul hasan a wajensu ana kafa hujja da shi dan haka shi ma sunansa as-sahih a wajen wanda kamar yadda kamar yadda ya gabata a cikin karatu muka ce wannan istilahi ne da suka yi a kuma a babu ba za a a babu mu'akaza a kan su ba za a ce sun saba ba sai dai kawai sharaɗin su bai kai sharaɗin da jumhur suka sanya ba na alhadithul sunan amma sun cika sharaɗin su sabanin kuma irin su hakim da suka kira littafin su a sahih amma ba su cika sharaɗin a hadithu sahih din wanda suka sanya ba. To, a- akwai waɗanda a, wannan da ya ce wujudu ahalin ilmi ya ya yi intirar ya fitar da waɗanda suke ganin ba a kafa hujja da alhadithul hasan ka abu hatimin razi da abu hatimin razi yana daga cikin al'ulama al-mutashaddidun fi tajri wa ta'dil yana tsanantawa wajen sukar masu riwaya da kuma wajen karɓar su duk rawin da ibnu Ha'a da abu hatim ya karɓe shi to min babu aula za ka samu sauran malamai sun karɓe shi amma rawin da ya yi wato rawin da ya yi ifratin riwayarsa ya jefar da riwayarsa sai ka samu ya yakan yi ta'annuki yakan tsananta ba gayar ba dalili to yana daga cikin tsanantawarsa shi alhadithul hasan a wajensa ba a kafa hujja da shi ba a kafa hujja da alhadithul hasan wa nusiba ila al-bukhari nan malam a cikin sharhi ya ce an nasabta wannan mazhaba ya zuwa ga al-bukhari amma an ka duba irin sani imamul bukhari a cikin tambayoyin da at-tirmidhi yake masa a cikin ilal za ka ga shi ma a a a za ka ga hadisai wanda yake inganta su min qabilil hasan da kuma karbarsa da ihtijajin sa da yi da hadisin ba'd ibn hakim an abihi an jaddihi da makamantansu wanda yake kawo su da siratul jazm ta'liq ne a cikin sahih al-bukhari ya kawo su da sigatul jazmi wanda in ya kawo shi da sigatul jazmi ya ce wa ƙala fulani ya nuna isnadin ya inganta zuwa ga wannan to wannan yana nuna kan cewar a ba shi ma yana kafa hujja da alhadithul hasan baya ba yana nan da sabani amma abin da yake dai sahihi shine alhadithul da'if baya kafa baya yarda da shi haka zalika abubakar wa tarahu abubakar ibn arabi fi aridatihi wannan gaskiya yana ina akwai wanda da aridatul ahawali a cikin su aridatul ahawali ta ibn ta shafin tunni na ibn arabi arida arida ba ta fata ba aridatul ahawali ya kamata a gama ganin ibn arabi din abin da na abin domin domin a yi hadisin magana a kan hadisin hasan ne ko a kan hadisin bariki ne wanda suke da arzikin arwazi su zuwa insha Allah sati ne zai su zuwa ahwatu aridatu ahwazi al-ahwazi al-ahwazi al-hadith kenan alal ahwazi yayin istaqallat ashiyatan Tabbacin littafin bane? Eh?
tumfa shi ya fi shahara eh tumfa din shi ya fi shahara to amma shi ma kwaikwayon ibn arabi ne yake mata tuhfatul ahwali amma asali an shi ibn arabi shi ya fara da arabatul ahwali shi shi ne sahibu tumfa da dade da mutuwa na'am
آه والاحتجاج يجتدي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينتمي هكذا يسموه ينتمي ها؟ ين- ينمي
amma haka yake a cikin wannan sura yanni يتيني كيرمي مضارع نما بمعنى ارتفع يقال نما الحديث ارتفع ونميته مخففا يستعمل لازما ومتعديا ونميته بالتشديد الى عرضته افاده في الفرد والمناسب والمناسب هنا اللزوم اي يرتفع من درجه الغصن الى درجه الصمت ثم هكا ينمي مني أتكلم أما أنا شيء ينتمي أي ينتصب ويرتفع عن درجة الحسن إلى الصحيح وإن- فإن أتى من طرق أخرى ينسني ya fi a ya fi abin nan don a a turuk din sai ka sai ka yi sai ka yi sukun sannan baitin zai tafi duk darura ya ce fa in ata min turki nukra yantasa a yantasib ila sahihi saboda haka ita ma ma'anar sahihi yantasi idan fa in ata min turkin ukhra idan an hadithu hasan aka rawaito shi min turkin ukhra daga waɗansu hanyoyi daban ko da hanya ɗaya ce ko da da isnadi ɗaya ne ban da wannan nasa isnadi yantani ila sahihi sai a nasarta shi zuwa ga alhadithu sahih in kuma kace yanni sai a ce yartafi'u yana ɗaukaka ya zuwa ga alhadithu sahih da da alwajihai amma wajen wajen abin nan a wajen sha'anin abu kamata a ce yanta ne فإن أتى من طرق أخرى ينتمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرغى إلى الحكم الذي قد وسم بعثا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى wato sahihi din da yake intima da zuwa gare shi ai da rayi as-sahihu al wato as-sahihu li ghayri kama yarqa ila al-muslim kamar kama yarqa alladhi qad wusima buqfan kamar yadda hadisin da aka wusima aka sifanta shi buqfan da rauni bi su'il hifd saboda su'il hifd mummunan hadda da rawinsa yarqa yake yin yake ɗaukaka ilal husni ya zuwa ga martabar alhasan ai ne zai yi shima wato ya ce alhadithul hasan li zatihi idan aka ruwaito shi min turuqin ukhra sai ya ɗaukaka ya zuwa ga alhadithus sahih li ghairi ba li zatihi ba haka zalika alhadithu da'if shi kuma wannan alhadisu da'if alhadisu da'if din nan hadisi mai rauni ba kowane hadisu da'if ba ne ya ambace su da misalai na farko alladhi wusima li su'il hifd alladhi wusima a, da'afuhu li su'il hifd wanda aka sanya alamar rauninsa saboda wato a, mummunan rashin hadda sarawinsa kun ga ɗaya kenan ko au irsali ko kuma rauninsa saboda irsali ne annan al-irsal dinnan yana da zuwa da ma'ana wasu suke shamila dukkan inqita'i a cikin isnadi sawa'un irsal ne hakikatan shine tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko i'dal kamar tabi'u tabi'i ya rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake tsakaninsa da sahabi akwai daraja guda biyu shine al-mu'dal ko ko kuma saboda tadlis ne wanda bai haɗu da malaminsa ba ya ruwaito da siga da take nuna da take nuna a- a- da- da take da ihtimal ba tare da bayyana cewa ya ji daga malaminsa ba duk waɗannan suna ɗaukan ma'anar irsal kowannensu rauni ne a cikin riwaya to idan raunin saboda ma'anar irsal ne aw tadlisin ko kuma saboda ma'anar tadlis to wannan ya dauki ma'anar irsal din kenan al irsal al istilahi ba al irsal bi ma'anar al inqita ba tun daga shi ya kawo at tadlis ko kuma ya zama to da tadlis aw jahalatin ko saboda jahala shine ya zama to a cikin riwayar akwai rawi wanda yake aka sifanta shi da cewa majhulul ain ko majhulul hal waɗannan abubuwa guda hudu a idan hadisinsa aka ya sifanta raunin hadisin ya sifanta da su to shi ma yana ɗaukaka ya zuwa ga alhusn idan ra'au maji'ahu min jihatin ukhra idan suka ga ya zo min jihatin ukhra daga wata riwaya daga wata jiha daban saboda haka alhadithu da'if idan aka ruwaito shi min ghairi wajhin sai ya zamanto alhadithu hasan amma shi ma alhasan din li zatihi ne ko li ghairihi li ghairihi saboda a kashin kansa bai zamanto hasan ba a kashin kansa da'if ne amma da aka ruwaito shi min ghairi wajhin sai ya zamanto hasan li ghairihi shine wannan abin da ya ambata a cikin waɗannan abiyat yace a a kama yarqa ila al-husn alladhi qad wusina bu'tan li su'i al-hifd aw irsal aw تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بذل ya ce wa ma kana wa ma kana hadisin kuma hadisin da yake وما كان الحديث الذي كان بعضه لكسب في راويه wanda yake saboda fasikanci ne da aka rubuta yake a tare a cikin rawunsa wato rashin sifar adala aw yura mustahaban ko kuma ake ganin ai yura dinnan yubannu ake zaton wanda rawi mustahaban wanda aka tumce shi da ƙarya ne ya rufa an inkari idan ya zamanto yana irtiƙa yana ɗaukaka da wata cewa hadisin ba munkar bane ai wanda ko kuma da ake la asla lahu a bit ta'addudi to idan aka ruwaito shi bit ta'addud in aka ruwaito shi ta ta hanyoyi masu yawa shi ma zai iya zamantowa ya tabi ila darajatul hasan ya kowace ba'dihi ما كان بعضه لجزء راويه او تهمته بكذب يرتقي عن كونه منكرا ولا يرتقي الى درجه الحسن بقوه ضعفه وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ya daga cikin abin da al'imamu suyuti yake faɗa wanda gaskiya malaman hadisi da su sallama masa ba domin alhadis yana ganin alhadisu ba'i alhadisu da zai rawa ruwiya istirawi bi a hadisin da yake rawun sa fasi an an tunce shi da fasikanci ko kuma mutahab bil kadi dan dai ba munkar bane to zai iya yin irtiqai zuwa ga alhadisu hasan wanda yake wannan sabanin abin da at-Tirmidhi ya magana a kai yace wa makana ba'afuhu hadisin da yake rauninsa saboda fasikancin rauninsa ko kuma ake ganin rauninsa an tuce shi da ƙarya to wannan ba zai iya irtiƙa'i ya zuwa ga alhadithul hasan da kai ba بقوة الضعف وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته أما يرقى عن يرقى عن الإنكار زي إيا زمرتوا زي إيا أوكتا دفر زمرتوا المنكر بالتعدد إذا أتويتوشي تهيوي ما سيوا بل ربما يصير كالذي بدي بل زي إيا ما زمرتوا كمر الحسن wallazi budi wanda aka ambaci wanda aka fara da ambatonsa a kudan tattarwa hankalin ku gane ma'anar wannan wato alhadisu ba'i idan rauninsa ba mai tsanani ba ne to wannan ƙaunar wahidan aka rito shi ta wata hanya wannan raunin zai kauce ya zama ya kai zuwa ga alhassan da gaibi shine ya ba da misali da kamar raunin da yake saboda su'ul shirk ne ko saboda irsal ko tadlis ko jahala duk wannan rauni ne wanda yake mai sauki in aka waito shi min ghairi wajhi zai zamanto alhadith alhasan bi ghairi amma wanda yake aka tumce shi a cikin adalarsa kamar alfasir ko almuttaham bil kadhib to shi wannan hadisin sa in aka waito shi min ghairi wajhin ba zai yi irtiqai saboda raunin yana da rauni yanda ba za a iya tayar da wannan komatar ba amma shi din ma idan aka ruwaito shi ta hanyoyi masu yawa shi ne ya yi isharar cewa bit ta'addud zai iya zamantowa ba hadisi ne mun karba ko hadisin da za a ce la asla lahu tunda an ruwaito shi ta hanyoyi masu yawa wanda watakila ma idan aka samu ko da hanya guda ɗaya ce wadda take an ruwaito akwai alhadi akwai mastur a ciki mai ɗan raunin wanda yake irin wanda yake ƙarfafa in ya haɗu da wannan wanda yake ba munkar ba an rubuto shi ta hanyoyi masu yawa sai ya kai ya zuwa ga alhassan wanda aka ambata wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya imamu suyuti ake tuhumar sarkan cewa wasu ulhaƙu fi tahsi yana yawaita za a ga hadisai da dama yana yawaita ba su hukunci da cewa hadisi ne hasan a wanda sauran malamai ba hadisin saba masa saboda shi wato asalin wanda ya kawo wannan istilahin alhadithul hasan imamu tirmidhi ne a cikin ƙarshen alkafinsa na ilal shine yake cewa dukkan hadisin da aka ruwaito wanda rawinsa laysa muttaham bil kadhib kuma hadisin bai zama to munkar ba wa yurwa min ghairi wajh a ruwaito shi ta wata hanyar daban fa huwa hasanun indana to shine hadith al hasan a wajen mu saboda kaga da yace rawinta ba muttaham bil kadhib ba ya nuna riwayin da rawin da yake rauninsa mai tsananin mai tsanani shine kamar wanda yake aka tumce shi da fasikanci ko aka ce ya yi karya aka tumce shi da karya bi ma'ana ya ruwe abin da ake nufi da wajen malaman hadisi kamar da zamu gani mun zo jar kwanta ajin aka ce aka tumce mutum da karya shine ya ruwaito hadisin da babu asali ba shi da asali ko bai tumci kansa da cewa ya yi kuskure a cikin riwayarsa ba wannan za a fahimce shi da ƙarya cewa kamar an lassaƙa masa shi ne kawo wani abu wanda yake ba a sani ba ta hanyar sa aka san shi a cikin addini kuma hadisin bai zama to munkar ba wato ya zama to ya saba ma usul ya saba ma abin da yake sananne na addini kuma a ruwaito shi ta wata hanya daban to shine al-hadithul hasan to shi imamu suyuti a cikin wannan abiyat din ya ƙara da cewa shi kansa wanda yake mai tsananin rauni rawun da yake da tsananin rauni idan hadirinsa aka ruwaito hadisansu da yawa to zai fitar da hadisin daga rawantowa munkar ne to wannan shine rigima wannan shine rigima domin aslan duk sun taru kowanne daga cikinsu labarinsa ba shi da asali shi shi kaɗai hadisinsa wato ma'ana yarin jaya cewa kuskure ne to komai yawansu a wajen a wajen malaman a wajen yawan yawan malaman hadisi hadisin su ba zai iya cin hadisi shi sai wato da wato hadisin su a layin jabir da za a karfafa shi ba wala yasbir ghayru ba sai karfafa wani ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da imamu suyuɗi ya yi ya yi tafarruji da shi kuma ziyadat ɗinsa alhafi ibn hajar bai ambaci wannan a cikin annukat ba a cikin annusa ba wanda wataƙila za mu sake dawowa ya zuwa ga wannan matsalar a cikin almuta a cikin wajen babin al'inki ba
shi yasa yake cewa wa hauna إسرار للعلامة أحمد شاكر على الناظم في تعليقه فانظر حاصل ما قاله رحمه الله أنه إذا كان ضعف الحديث بكسب الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع فإنه لا يرقى إلى درجة الكسر بل يزداد ضعفا إلى ضعف إذ إن انفرد المتهمين بالكذب أو ال- إذ إن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة ويؤيد ضعف روايته ولذا- وبذلك يتبين خطأ المؤلف خطأ المؤلف هنا وخطأه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية. آه، كنت ابن أحمد شاكر أنا تعليق أكن ونم أكن ونم المنظومة كو وتنسو كما كنا da ita. To a ciki abubuwan da ya faɗa kenan wanda yake kuma a wanda yake kuma gaskiya wannan haka ɗin shi yasa za ka ga ɗin ake sabawa da al'imamu sufi da za a cikin ko a cikin alla'ali da musnu'a waɗansu hadisai za a ga yi hukunci a gare su da cewa hasan ne a saba masa kuma shi yasa dalilin da yasa kenan al-hafiz a shekh al-albani yayi ya bibiyi jami'u sabir wanda jami'u sabir kowanne shi ma imamu sufi ya yi hukunci akan hadisan ya wani ya muwafaka da shi a yau kuma da yawa da su ke mu saba masa saboda haka ba kowane hadisi ba'if shi ne yake karfafa ba ba kowane hadisi ba'if ne yake karfafa ba kun ga misali daga cikin wannan shine hadisin shafa shafa eh, shafa shafa fuska bayan an yi addu'a shi a shin yana daga cikin raunin hadisi ko dukkan riwaya ta suna da rauni shin raunin raunin da yake irin wanda aka ambata ne a nan na su'ul hifzi ko irsali ko jahala ko ko irin raunin ne na fasikanci da tuhuma da karya tadrisi yana daga cikin nau'i na farko nau'i na farko shine wanda yake zai karfafa zai iya zamantowa hasan dan hadisin an rawaito da isa- da asani da yawa hadisin an rawaito shi da asani da yawa Sheikh Bakar ibn Abdullah Abdusai yace dukkan asani din da aka rawaito saboda raunin nasu ya tsananta hadisin ba zai karfafa ba saboda haka ƙarin riwayar ma ƙara ma riwayar rauni take da zai nuna kan cewar ba wanda ya ruwaito shi in ba irin su irin su ba saboda haka a can yake kenan a can ake yake da haka ba zai ƙaru ba karfin sa ba haka ba zai karfafa ba to alhafiz ibn hajar a cikin ta'ijul afkar ya yi itimadi akan wata riwaya da ta zo a cikin kitabun du'a na at-tabarani wanda a cikin wannan riwayar raunin ba daga cikin jinsin raunin tuhuma da kabi bane ko fasikanci saboda haka a bisa wannan sai ya ce hadisin a, zai zamanto hasan a bisa wannan don gona ya ɗaya daga cikin asbab ɗin da malamai suke sabawa wajen hukunci akan hadisi ya daga cikin abin da ya sa malamai sukan saba wajen hukunci akan hadisi da aka kuna karanta a sanin wannan shi zai taimaka muku sai da za ku yi ta'amuli da ka- a, abubuwan da malamai suka rubuta don a, idan za ku yi tarjihi sai ku yi tarjihi bisa ilimi Mm, sai ku yi tarjihi bisa ilimi ba bisa attishahi kawai ba na'am na'am da tsananin eh eh to a akwai abubuwa waɗanda suke wato ƙarfafa alhadisun sahiha abba'if wanda waɗannan abubuwan ba riwayar hadisi ɗin kai- kawai ba wanda kamar idan ya zamanto hadisin ya karfafa da ayyukan sahabbai ko malamai sun yi riko da shi in malamai sun yi riko da shi ko da hadisin da'if ne waɗansu sai ga malamai sun karfafa aiki da wannan hadisi yanzu kamar hadisin alma'u tahuru illa ma ghayyara launahu aw ta'amahu aw rihahu haka wannan hadisin da'ifun jiddan amma saboda dukkan malamai sun yi hukunci da shi saboda haka ya zama to aka karɓi hadisi to sai dai menene madogara hadisin ne ko kuwa ijma'i na cancan malamai sun karɓe shi ko ijma'i yana buƙatar madogara ko ijma'i yana buƙatar madogara ta yiwu shi hadisin da ake gani za'if ne shi ne madogaran malamai wajen wannan ijma'i to wannan ibn hajar ya ibn abdulbar ya yi ishara ga wannan na akwai hadisai wanda suke da kamar irin wannan wanda asalin su za ka ga babu wata riwaya da ta karfafa su amma abin da ya sa aka karbe su talaqqil umma bil qabul idan malamai suka karbi yanzu kamar hadisin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ma a shahidin wayani shaida guda ɗaya da rantsuwa kaga shi ma bai inganta ba amma saboda fatuwar da malamai suka yi da mujibinsa ya zamanto shi ma aka karɓe shi bilkabu akwai misalai irin waɗannan hadisan kuma ibn abdulbar yana daga cikin wanda yake yawan ambatan wannan hadisan suna suna riko da shi saboda me mm mm a to zuwa da ai to ai zuwa da bara'atul asliya asali kowane abu halal ne sai abin da ya haramta shi ba ka sa da bara'atul asliya a tayar da mutane daga wannan halaccin zuwa ga wani abu yana buƙatar hujja to hujja kuma sai abin da yake inganta a ce za a sifanta za a iya hujja da ta alhalal wal haram wanda hadisin da'if baya da cikin wannan ai shi yasa wato shi yasa Sheikh Al-Albani Allah ya fi kansa haka da ya rubuta wannan littafin nasa silsilatul ahadithu dha'ifati wal mawdu'a yace wa atharuha sayyi'u wa atharuha sayyi'u fil umma da mummunan tasirin su a cikin al'umma na da mummunan tasiri to ai da ma sun kaga tun da an bi a mun ka san muskilan mu shine kansa ba mu da tanki ba mu da rarrabewa ba mu da tankadewa wanda ɗaya daga cikin abin da yake sa a yi tankaɗe da rairaya ilimin karanta ilimin hadisi ilimin mustala shi ne ilimin maka canciya ba komai ne ka gani an faɗi shi ba za a karɓe shi yanzu kamar mu wannan ta musulun da muke faɗa ta gani da ake jinjina mutane ba kowa ake karɓar magana kamar yadda ba kowane abu da aka rubuta a cikin littafi ake karɓar sa sai an tankaɗe an rairaya inda ka ga ana tankaɗe da rairaya da yawa wani abu ba za su ka ga kamar shehu usman ai ya yi gargaɗi a kan irin su tarjihu ƙaunar hadis da turbatun nasu yi da irin su samar ɗan da abubuwan da ke cikin su amma ka ga su ɗin ya hanyar suke ta yawa cikin al'ummar bayan da shi cikin ɗin an yi wato an tsoratar a kan an yi gargaɗi a kan haka ne sai amma ai kaga wannan malamai sun karɓe shi sai na babu iskari akwai irin waɗannan hadisan wanda yake za ga malamai sun karɓe su sai a tunda malamai sun karɓi wannan sai ya zama to ya sanya shi kansa hadisin ya zama to makabul akwai irin waɗannan kuma kafin shi ya sa malamai suka yi a tafafa wato suka rubuta tafai na ahadithul ahkam dukkan hadisai a babin fikin da malamai suka kafa hujja da shi suka yi musu kai a kan a cikin a cikin hanafiya aka yi musu nasu raya zai da ibn nasu raya a cikin hadisan da suka zo a cikin littafin su na fikin su al-jilaya a ibn mulaqin yi a badrul munir cikin littafin rafi a a malikiya kusan sai daga cikin mutu akhirun ne daga baya suka zo suke al'umma ne a kan risala misali ku bilala wani lokaci ne wannan littafin wannan misali ku bilala din a kasuwa kun yi kona shi aka rike don ana cewa zai rusa masabar malik wanda malamin hadisi ne ya kawo abubuwa da suke a cikin risala wanda ba su inganta ba kuma ya ce ba su inganta ba shi malamin hadisi ne ba ba haka amma zabar hanabila suka yi manarus a irwa'ul albani irwa'ul dalil akan manarus dalil saboda dukkan irin hadisan da malamai suke kafa hujja da su a cikin fiqhu don a san matsayin su da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba na'am na'am a malamai ba su karɓe shi da ibu malamai sun karɓi hukuncinsa wato ba za a ce ya zama to hasan ba sai dai da'ifu ne ma'amulun bihi ana aiki da shi kuma wani lokaci sukan ce ai wannan ya nuna kan cewa yana da asalin riwaya ingantatta sai yana da asalin wato yana da asalin riwaya ingantatta wanda shi ne zama to ihala al jahala ina riwaya take ingantatta na'am
والكتب الأربع ثم السنن بالدار قطني من مظنات الحسن نعم والكتب الأربع ثم تس ثم تسنن الدار قطني من مظنة الحسن الكتب الأربعة يتفنن قد أبو وند أجل شمس السنن الأربعة سنن أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه inda yake wannan a ba shi ne tartibin su ba min haifu a ta fuskar alwafa inda ta fuskar zannin su inda ilmi mata daga baya ne aka sanya shi asali da baya cikin alkutubul arba'a alkutubul hamsa ثم السنن سنن لسافر السنن نا الدار قطني ثم تسلمان للدار القطني كإمام الدار القطني أبو الحسن علي بن عمر الدار القطني يا توفي في سنة 80 و 85 و 300 عن 76 سنة من مظنات الحسن يا من الشمر عند أكي سام الحديث الحسن وأنا شيني خبر المجتمع خبر المجتمع مظنة شيء وتوكل من الظن المظنة أي وحيث يؤلم الشيء وجود الشيء wato ma'ana waɗannan littafai guda hudu guda biyar kai su ne wuraren da ake samun alhadisul hasan su ne wuraren da ake samun alhadisul hasan wannan kamar yadda muka alhadithu sahih muka ambaci al-musannafat da ake samun sa haka dalika a cikin alhadithu hasan na akwai al-musannafat da ake samun sa yabqa cewar wannan ya nuna kan cewar su ne kaɗai inda ake samun su a'a ko kuma ba a samun wani hadisi sai ba a samun wani hadisi a cikinsu in ba alhadithul hasan ba ba haka yake nufi a cikin sunan arba'a dinnan abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah akwai hadithus sahih tunda za a ga sun yi musharaka akwai hadisin da za a ce rawahul jama'a da bukhari da muslim da su su hudun da sun ruwaito shi amma abin da ake nufi shine da yawa daga cikin hadisansu suna daga cikin wannan nau'in hadisi ne hasan amma ba za a ce ba wai yana nufin kan cewa dukkan hadisin da ya zo a cikin a cikin kutubu kutubul arba'a din idan ba rawahu jama'a bane to zaka yi hukunci akan sa da cewa hadisi ne hasan wannan ba haka yake nufi ba ba hukunci ne akan hadisan da ke cikin Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da kan cewa hadisi da- da Abu Dawud da cewa hadisi ne hasan ba a in dai kana neman hadisai hasan za ka same su a cikin waɗannan littattafai duk da yake ba su su kaɗai ba ne kamar yadda za ka sami alhadisin hasan a cikin sahih ibn hibban da sahih ibn kuzaima kamar yadda ya gabata a za mu tsaya a nan wajen insha Allah mu yi sosai mu ci gaba mu dan yi dan break ko na shi wato alaikum salam da kuma dauke aka dauke na
kamar yadda malamin ya yi cewa idan ana tuhumar mutum da ƙarya a ɓangaren musulmi malamai suna zuwa a samu hukunci to in kana fi mu'amala ana tuhumar mutum da ƙarya shi kuma kamar malaman hadisi suna ce kamar
eh wato a abin da a bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wato wanda ake tuhuma da karya a wajen malaman hadith nau'i na wani da wanda ya rawaito hadisi da yake la asla lahu ko bai tuhumci kansa ba hadisin da yake ya saba musulunci ya saba asalin musulunci bai tuhumci kansa ba to wannan mutaham bai kai da wanda yake an jarabce shi da ƙarya a cikin zancen mutane duk da yake ba taɓa sanin ya yi ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma wannan ba a ce masa kaza sai dai a ce masa mutaham bai kai amma in ya ruwaito in ya tabbata ya kirkiro hadisi na ƙarya ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ake ce masa kaza ko yakzib amma al-muttaham bil kadhib shine wannan ɗayan biyu saboda haka wanda yake karya a cikin zantuttukan mutane a wajen malaman hadisi muttaham bil kadhib ne ba a taɓa karɓar hadisin sa ma'ana hadisin sa ba zai- wani hadisin ba zai karfafa shi ba shi kuma ba zai karfafa riwayar wani ba riwayar sa kamar babu riwaya haka dalika duk wanda aka cuce shi a cikin adalarsa haka yake duk wanda tuhumarsa ta zama to a cikin adala ne haka yake a wajen malaman hadisi illa suna yin tafsir wajen bid'a domin bid'a ka san tuhuma ce a cikin adala amma za mu zo a kada mu shirin ƙetare za mu zo a cikin jarh wa ta'dil tafsir din wannan insha Allah na kamar tambaya ta biyu akan akan lugha وإلا تكتب الكتب الأربع ثم تسكن ثم تسكن شنو أكثر كلمة تكتب ولا منطق زيادة تاون eh ta ba eh ai eh, wannan a larabci ana yin haka a daga cikin babin huruf huruful jarri a cikin alfiya ai ya kawo ko kace kuma ko kace kummata ko kace la ko kace laka wala tahina manas la ce
kuma dai naga naga annan tafsira ثم- Na'am.
naga annan tafsira wannan ta din ba ta nasaba ba ce ta ce ta bina'i ce kamar summa shi kansa ba nasaba ba fataha aka yi ba wannan fataha ta mai ce ta irani ta nasaba ce ko kuwa ta babni ne ta ba- ta bina'i ce harkatun bina'i haka zalika kamar summata ne kamar lata kaga ai zama ta din da yake ta bina'i ce sai ta zo maftuha na'am
قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهم أقول وحيث لا فصالح حكم الصلاح جعلا ما لم يصححه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهم yace qala abu dawud an kitabi ya imamu abu dawud ya faɗi an kitabi akan littafinsa zakartu ma sahha na ambaci hadisi abin da ya inganta wato na hadisai wa ma yushabih da abin da ya kama da shi wa ma bihi wahnun aqul abinda kuma yake yake da rauni alwahan ai abda'a wan ab- wa ma abinda yake bihi wahnun akwai rauni a cikinsa aqul ina faɗa wa haythu la inda in kuma ban faɗa ba inda kuma ban faɗa ba fa salihun to wannan salihun hadithun salihi ne فابن الصلاح جعل ابن الصلاح يا سنيا ما لم يضعفه abinda bai ba- bai raunana shi ba bai faɗi shi cewa wannan wafi wahnu shadidun ba wala sahha ko bai zamanto yana daga cikin maka da a- a- a- wato yana daga cikin jinsin as-sahih ba hasan to yayi hukunci da cewa wannan hadisi ne hasan ladaihi a wajen abu dawud ma'a jawazi annahu wahan tare da halaccin cewa wahan ai hadisin wahana ya raunana wato da'if ne wannan yana bayanin sharaɗin abu dawud ne ya ce abu dawud ya faɗi akan littafinsa shine as-sunan Ah, wanda yana daga cikin littafai da suke da muhimmanci da malamai suka ah, ah, suke har suka ce bayan littafin Allah babu littafi da ya kai shi kyau saboda yawanci a hadithul ahkam da duk malamai suka kafa hujja da su imam abu dawud ya tattara su a cikin wannan littafin to ya bayyana sharaɗinsa ya ce zakartu ma sahha na faɗi abin da yake hadisi ne sahihi a cikin wannan littafin wa ma yushabi ibararsa kamar yadda al-imam sahawi ya kawo ta ya ce zakartu fi kitabi as-sahihi wa ma yashbahuhu na faɗa al-hadisi sahihi da abin da yake kama da shi to wannan wa ma yashbahuhu dinnan yana nufin a a a yana nufin al-hadithul hasan domin shine yuqaribuhu shine wanda yake au shine yake yashbahu al-hadithul sahih wajen hujja wa ma bihi wahnun aqul kuma yace ya bayyana a cikin a- a- abin da yake akwai al-wahn shine ad-da'fu shadid wa ma fihi da'fu wa ma fihi wahnun shadid bayyantuhu yace abin da yake a cikinsa akwai tsananin rauni a cikinsa bayyantuhu to na bayyana shi a kaga kaga yadda yace ذكرت في كتاب الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وإذا كان فيه حديث فيه ضعف شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو الصالح تسي أكتشيتو ينزو إذا يكاو حديثي bai ce komai a kansa ba ya ce fahuwa salih me yake nufi da fahuwa salih a cikin islahin malaman hadisi akwai wani abu salih su dai sun yi maganar sahih sun yi maganar hasan sun yi maganar basari to amma ai irin su abu dawud din su ne suke ba da istilahi me yasa ba za ku ce akwai istilahi salih ba
to saboda haka ake ta saɓani a wajen me imam abu dawud yake nufi da sani a ibn salah a nan ya ce ma'anar salih ɗin nan shine hasan tare da cewa zai iya ɗaukan cewa da'iki amma asali inda imam abu dawud ya kawo hadisi wanda yake a a inda bai za'afa shi ba tun da ya ce abinda yake akwai rauni zai bayyana shi to in bai bayyana ɗin ba kuma babu alamar cewa wannan hadisi sahihi ne to sai a hukunci akan zaton cewa kawai hadisi ne hasan saboda shi kafin ibn sala ya tafi akan cewa babu wanda zai tasiri ko tabi'i saboda haka in dai kawai ka ganshi abu dawud kamar yayi hukunci akan cewa hasani to amma wannan malamai ba su yadda da ibn sala ba suka ce wannan za ka gaya masa abin da bai faɗa ba shi da ya ce maka abin da ya yi shiru a kansa yana nufin salih ba yana nufin hasan ba domin zai iya yiwuwa salahiyya ɗin nan da ya ce fa huwa salih yana nufin salahiyya lil ihtijaj ko salahiyya lil ihtiba amma salahiyya lil ihtijaj shine ma'ana za a ce hadisi ne hasan wato ya za a iya kafa hujja da shi shine a hadithul hasan in ku abin da yake salahiyatuhu lil ihtiba za a iya lura da shi ma'ana raunin naka bai tsanani ba za a iya amfani da shi wajen a karfafa wata riwaya shine al-salahiyya lil ihtiba an fahimta domin wanda ya ce zai bayyana shine ma kana fihi wahlun shadid shine wancan wanda muka ambata na cewa nau'in rauninsa shine na fasikancin rawi ko na tuhuma bil kadhib wannan shine abu dawud yace zai bayyana shi amma wanda ya shiru a kansa to yana daga cikin yana daga cikin wanda zai ɗauki ɗayan biyu waɗannan abubuwa ko dai alhadithul hasan ko kuma alhadisu da'if wanda yake zai iya karfafa to waɗansu kuma suka ce a'a ai babu iya turabi a kan abu a kan ibn sala ala ayi halin in yace kuma hadisin hasan a wajen imam a fahu in yace salih yana da salahiyya lil ihtijaj domin shi abu dawud kamar imam malamin sa ne imam ahmad wanda alhadisu da'if a wajensa aula min ra'ayin rijal ya fi kiyasi saboda ana yana hujja da hadisin da'if idan babu wani hadisi a bani wanda yake ya kai matsayin alhadisul hasan ko sahih saboda haka da yace fa huwa salih abinda ibnu salah ya faɗa daidai ne ta dauke shi kawai kan cewa fa huwa salihun lil ihtijaj fa huwa salihun lil ihtijaj to wannan shine abinda a a musamman waɗanda suka tafi a kan ra'ayin a martabar imam ahmad na kan cewa idan babu hadisi ingantacce a bari za a yi amfani da hadisi ba iya maimakon aje a yi kiyasi saboda haka idan abu dawo da ya waito hadisi bai yi magana a kan cewar wannan hadisin fihi wahamin shari'a da tsananin rauni ba kuma bai rigaya ba hadisi ne sahihi ba duka abin da aka sani tarifin hadisi sahihi to tamkar yayi hujja ne kan cewa shi a wajen sa tunda har ya sashi a cikin wannan littafin za a iya hujja shi imma a kashin kansa saboda hadisi ne hasan wa imma rauni yake da shi amma gara a yi hujja da shi duka aka kora a yi mutane saboda ka salahiyar da ya faɗa yana nufin salahiyya ne ke a wajen abu dawud kenan amma a wajen wanda baya ganin za a yi kafa hujja da hadisi ba'i ko da baya ganin kasancewar cewar za a kafa hujja da hadisi ba'i saboda ya fi aikiyasi to shi zai ɗauki salahiyar da abu dawud ya faɗa tana nufin salahiyya wato lil itibar ma'ana ba shi da rauni mai tsanani za a iya amfani da shi imma a matsayin ihtijaji wa imma a ƙarfafa wata riwayar tare da shi saboda haka akwai fuska biyu kenan wajen fassara ma'anar maganar abu dawud na kan cewa fa huwa salih to sai yabka kuma akwai qadiya guda daya shine shi kansa bayanin a ko ina ne abu dawo da yake bayani da ya ce mata na fihi wani shari bayyanku wannan bayanin na hadisi mai tsananin rauni a ko ina ne yake yi kuma idan ka ɗauka cewa alal misali sababin raunin guda ɗaya ne ya ambaci kamar alal misali ya waito daga riwayar wani rawi kamar harithul a'awa wanda ake tuhumarsa sai ya waito hadisi sai ya tambihi a kansa to yana lizinta cewa koyaushe ya sake waito hadisin harithul a'awa sai ya bayyana ko ko ya isa in ya bayyana sau ɗaya sau da in ya sake zuwa ya yi ihala daga can inda ya bayani wannan shi ma duk abin dubawa ne shi ibn hajar alhafi ibn hajar ya rinjayar da fuska ta biyu cewa bayanin ba wai sai lallai a ko'ina ba zai iya yin bayani a wuri guda in yi bayanin a wuri guda duk wani abu duk wani waje da ya sake zuwa kamar wannan sai ya maka ihala ya zuwa ga wancan inda yi tun a can farko tun a can farko saboda ka yana buƙatar ka zamanto mai hadda mai kiyayewa inda duk imam abu dawud ya bayanin wannan wahan din ka kayyade shi domin in ya sake dawowa ba sai lallai ya sake bayani sai ya maka ihala a can wajen na farko wanda yake ya riga ya yi wanda yake ya riga ya faɗa sannan wani abu kuma da malamai suka kawo a nan shi ne to ai shi kansa bayanin abu dawud a cikin littafin nasa yana sabawa daga kwafe zuwa kwafe daga nusa zuwa nusa wata nuskar tana da bayani wata nuskar ba ta da bayani al-imam as-safawi yace qala shaykhuna shaykh al-hafiz ibn hajar yace قد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض أكن سامو بيان أو أن تكتب باع سامو أو ولا سيما رواية أبي الحسن ابن العبد فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زائدا على رواية اللؤلؤي ويوجد في بعضها من الك... آآ آآ وسبقه إلى ذلك ابن كثير الحافظ ابن كثير ما يشارع جواني فقال الروايات عن أبي داود في كتابه كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى قال ولأبي أبيد ولأبي أبيد الآجري أسئلة عن أبي داود في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ويعني سؤالات الآجري لأبي داود يعني عن بدش ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقط أو مطلقا وقال إنه مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له قال السخاوي والظاهر الأول ولكن يتأين ملاحظة ما وقع في ذيلها مصرحا به فيه بالضعف الشديد مما سكت عليه في السنن لا مطلق الضعف وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت إلا بعد جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه لما تقدم وقد صرح ابن الصلاة وتبعه وتبعه النووي بذلك في نسخ الترمذي حيث قرر اختلافهما في التحسين والتصحيح انتهى كلام السخاوي ولا الامام السخاوي هي ولا مجانا عشان فتح المغيث يعني بعد فتح المغيث كيف كيف الحكومه كلها to al don haka abinda dai zamu talhisi da shi akan wannan shine abinda abu dawud ya ruwaito idan ya zamanto baya cikin ahadus sahihai wala nassa ala sihhatihi ahadun mimman yumayyizu bayna sahihi wal hasan babu kuma wani wanda yayi nassi akan cewa hadisi ne sahihi to sai mu dauke shi a wajen abu dawud cewa kuma idan mun tabbatar mun duba nusakh mun duba rubuce mun duba kwafi daban-daban na nusa abu dawud wanda yanzu kusan a yanzu kusan duk kwafin da ake na abu dawud yana kokarin ya tattara sabanin nusa din da ake da su idan aka tabbatar babu wata nusa da abu dawud ya bayani akan hukunci sannan kuma bai yi bayani a wani waje ba wanda zai mayar da mu a inda bai yi bayanin ba mu koma inda ya baye bayanin to wannan hadisin za mu ɗauka wanda abu dawud ya shiru a kansa ma sakata anhu abu dawud to wannan ma sakata anhu abu dawud to shine zamu zo a mewar ɗayan ne zamu ɗauke shi ita ce wannan matsalar ma sakata anhu abu dawud abinda abu dawud bai yi shiru a kansa to a bisa sahihin magana shine a wajen abu dawud fa huwa salih shi a wajensa salihi ne lil ihtijaj salihi ne lil ittiba za a kafa hujja da shi a za a iya kuma itibari da shi amma a wajen jimu a wajen sauran malamai da su muwafaka da Abu Dawud wajen yin hujja da hadisi sahihi ba salihun lil itibar kawai salihun lil itibar ala ayy a ƙarshen al'amari kamar al-Hafiz Ibn Hajar shi ya ce duk wannan bai taso ba abinda za ka yi za ka yi duba hadisi ne da abin da ka'idar ilimi ta nuna maka shi ne magana abin da ka'idar ilimi ta nuna maka duk abin da ya sa ake ta wannan ibn salah ya ta wannan saboda shi ibn salah ya ce ba wanda zai inganta hadisi ba wanda zai ba a fashi bayan al'asur al'awwal da suka riga bayan mutaqaddimin sun riga sun ce amma waɗanda suke daga baya sun inganta sun yi hukunci akan asani su wannan ba za su ƙayyade kansu da abin da hukuncin da abu dawo ya yi ba don haka ne alhafiz don haka ne kusan daga cikin kun ga wannan littafin sahih abi dawud na shaykh albani ya fito wanda ya ba hadisan ga baki daya wanda ya inganta su ba kawai kawai ya ishara da cewa wannan hadisi ne sahih ko hasan ko makamancin wannan ba a'a ya yi dirasar isnadi mai hukunci a kansa wanda yake wannan shine aula sai bayan rasul sallallahu alaihi wasallam ya tafi wasu sahih al-bukhari yana an buga shi sannan ajiyar daga cikin kyawawan ayyukan Sheikh Al-Albani Allah ya ji kansa to wanda yake wannan shine matsayi kuma Ibn Hajar abin da ya isharar da shi kenan a cikin nuka cewa al'amarin hukuncin yana komawa ne ya zuwa ga ya zuwa ga ne ya zuwa ga annaba ya zuwa sai ya zuwa ga bincike abin da bincike ya tabbatar sai a hukunci a kansa amma ga wanda yake ba zai iya bincike ba to shi shine zai iya daukan ma sakata anhu abu dawud ya ce fa huwa salih in yi taqlidi da abu dawud ya ce fa huwa salih lil ihtijaj aw lil itibar shi kenan yana da imam a nan wajen na'am to wannan shine akan sunan abi dawud مع جوا... ولن شور مع جواز انه وهن من زياداته من زيادات السيوف لما آه لما آه آه saboda an yi intirabi an yi intirabi a kan ibn sala da cewar da cewa ba lallai ne ya zamanto cewar hasan ba shi yasa sai ce ma a jawabi an na hoya ya halatta cewa ya zamanto hadisin asalinsa mai rauni ne da yayin inda zai yi نعم
فإن يقل قد يبلغ الصحة له قل احتياطا حسنا قد جعله فإن يقل قد يبلغ الصحة له قلنا له احتياطا ح- قلنا له احتياطا حسنا قد جعل قلنا احتياطا حسنا قد جعل فإن يقول إذا فإن يقل na'am fa in yuqal idan aka ce wato itirabi ne akan abin da ibn sala ya faɗa qad ya fa in yuqal fa in yuqal fa in yuqal don aka ce fa in yaqul wane ne wane ne fa'ida amma ina zuwa bari mu da na farko يقل فإن يقل إذا أكشي قد يبلغ الصحة له أي زي إيا كيوا يزوى مثلا صحة مثلا شوى حديث صحيح له gare shi abdamir ya udu ila man abu dawud zai iya zaman cewa sahihi ne a wajensa domin a in yi shuru din zai iya zaman cewa saboda sahihi ne قلنا تمشي جواب مو احتياطا حسنا قد جعل ابن الصلاة يا سن ياشي حسن احتياطا سبودا الاحتياط سبودا واتو يكن ايني da kiyaye kansa daga fadawa cikin kuskure domin abin da domin abin da yake salihun lil ihtijaj zai iya zamantowa sahihi zai iya zamantowa hasan to in ya sanya shi hasan to a sahih min babu aula in sahihi ne kaga bai bai yi abin ba amma sabanin yace fa huwa sahih ya zama to bai kai matsayin sahih ba hakan ne to haka ni salihul lil ihtijaj amma ya kirkira ma Abu Dawud abin da bai faɗa wato abin da sa aka yi wannan itirazin akan Ibn Salah shine ma sakata anhu Abu Dawud abinda Abu Dawud ya shiru akan sa nau'i nawa ne daga abin da abu dawud ya faɗa yanzu mun maimaita ibararsa zakartu fihi as-sahih wa ma yushabihuhu wa ma yuqaribuhu wa ma kana fihi wahmin shadid bayyantuhu wa ma sakattu anhu fa huwa salih to idan yayi shuru ma sakata anhu jinsin waɗannan hadisai ne waɗanda yake imamu abu dawud yake shuru akan su daga wannan ibarar tasa na'am as-sahih wal hasan as-sahih baya bayyana shi ko ma kana fihi wahlun shadid bayyantu abinda yake da wahan da yake tsananin rauni shi yake bayani in ya shiru bai yi bayani ba sai yi saboda sahihi ko tayyuhu kuma yana da rauni amma raunin nasa salihun a wajensa saboda haka yi shiru a kansa da haka ka ce duk abin da abu dawo da ya shiru a kansa hasan ne ka haɗa wato ka yi musu kuɗin gora kenan da shi da sahihi duk ka haɗa su yawancin duk yana shiru a kansa tunda abu dawo ya kawo hadisi sahihi baya cewa wannan sahihi duk da yake ya ce ya ambata sahihi amma baya nasi akan cewa wannan sahihi dan haka in yayi shiru bai yi bayani ba sai yiwu wanda bai yi bayanin ba sahihi ne ma a wajen sa amma sai ka zo ka ce duk abin da bai yi bayani ba fa huwa hasan to amma sai dai sai dai a uzuri ga ibnu sala cewa abinda abu dawud bai yi bayan ya shiru a kansa idan baya cikin sahihai kuma wani malami bai nasi akan cewa sahihi bane to fa huwa hasan kaga yana cikin sahihai kaga shi ne irin sahihin da yake ambato kenan ko ko wani malami ya ce sahihi ne kaga shi ma an fitar da shi to da abin da yayi saura shi kansa abin da yayi saura din to shi ne sai ya ce hasan ne to amma sai malamin fice ai shi kansa abin da ya sauran ta yi shi a wajen Abu Dawud sahihi ne duk da yake a wajen masu sahihai ne ba sahihi bane ko a wajen wani malami da yake hukunci ba sahihi bane amma shi a wajen zai iya zama to sahihi sai shi ne aka fitar da kansa a'a ai wannan babin din yake dadi in nace zai iya zama in nace sahihi ne to kaga na in ya zama to ba sahihi bane hakan ne kaga na yi kuskure amma in nace hasan ne to in har sahihi ne kaga shi kenan ban a ban yi laifi ba domin sahihi hasan ne wa ziyada in nace hadisi sahihi ne in nace in nace tunda nace hadithul hasan ne to kaga as-sahih ya shiga amma inda nace sahihi ne to kaga al-hasan ba zai shiga ba to duk dai wannan mabahis ne da duk aka kakkawo kamar yadda muke ambato saboda ibn salah ya rufe kofar tasiri wa tabi'i amma ga duk waɗanda suke mu'amala da sunan abi dawud yana da kyau su san waɗannan maganganu din na malamai yayin da mutum ke karanta sunan abi dawud ya rinka kula da su domin zai taimaka masa na
فهي قلب مسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء فاحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي هل انقضى في الطبقات الثانية في الحسن مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلم مسلما فيه شرف ما صح فمنع عندي ذي الحسن يحب فمناء لذي الحسن يحب نعم فإن يقل idan aka yi sake yi ma abu dawud ya itirazi aka yi masa musu wannan itirazin ibnu sayyidin nas ne shi ko na farko itirazin ibnu rushayd ibnu rushayd al-affar ibnu rushayd al-affar daga cikin malaman malikiya malaman maghariba wanda yayi as-sananul abyad shine itirazin farko da yayi wannan ko na ibnu sayyidin nas ne al-farqi al-ya'muri al-andalusi al-shafi'i yace fa in yuqal idan aka ce fa muslimun to ai al-imam muslim sahibu sahih ya qulu yana faɗi a cikin muqaddimar sahih dinsa la yajma'u jumlata sahih nubala wato babu wanda wani daga cikin malamai da zai haɗa dukkan hadisai sahihai annubala wato wanda daga cikin malamai annubala magabata manya-manya wato masu masu hazikan malamai kamar irin su malik da shu'ba da sufiyanai ba wanda zai iya tattara hadisai dukkan abu da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam fahtaja an yanzila lil musaddaq dan haka ya buƙaci yayi wato ya sauka ya zuwa ga wanda yake an nasabta shi zuwa ga gaskiya duk da yake bai zamanto daga cikin rawi sahih ba kamar irin su laif ibn abi sulaim da aba ibn sa'id da wanda yadda muke karantawa a cikin muqaddimar sa cewa ya kasar ruwan ala tabaqat guda uku akwai tabaqa farko sune ahlul hibd wal isqan sannan na tabta biyu ahlus sitri was sidqi sannan na uku ahlul da'fi wanda ba ruwan sa da su yakan sauka daga darajar farko zuwa da daraja ta biyu saboda haka a a idan ya zamanto shi wannan almusaddaqi wa in yakun fi hifdhihi la yartafi duk ko da a cikin haddarsa la yartafi ba zai ɗaukaka ba ya zuwa ga darajar waɗancan annubala ahli tabaqatil ula to me halla qada me yasa ibnu sala bai yi hukunci fi tabaqati thaniya akan tabaqa ta biyu bil husni cewa hadisan su hasan ne mithla ma qada fil madiya kamar yadda ya hukunci a kan wato wanda wannan ƙabiyar da ta wannan wannan almabiya ƙabiyar da ta wuce ta abu dawo ta farko a itirazinsa shine ai abu dawo kamar yadda muslim ya yi muslim ya ce babu wani ba zai yi ka ce dukkan hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam za ka same su a wajen annubala a wajen manyan malamai da suke rawaito hadisi sahih da a iya samun waɗansu hadisan wanda za a kafa hujja su ma da su amma a wajen waɗanda suke ahadu sidqi wa sitr duk da yake ba su kai a wajen haddasu da irin haddar tabakar farko da haka sai ya sauka zuwa ga wannan tabakar to sai aka ce to kai ibnu salah tunda ka yi hukunci akan ma sakata anhu abu dawo cewa hasan ne tare da cewa zai iya zaman towa sahihi da ya sa baka ce a cikin sahih muslim akwai hadithin hasan ba inda shi ma ya saukai zuwa ga saba da ta biyu kamar yadda ka faɗa a kan a sunan abi dawud wannan shine itirarin da aka yi ma ibnu sala wa hasilu kalamul mu'tar wa hasilu kalamul mu'tar anna amala abi dawud shabihun bi amali muslim فهل ألزم الشيخ ابن السلام مسلما من ذلك ما ألزمه أبو داود باجتهاد معنى كلاميهما فأجاب عنه الناظم وفاقا للحافظ العراقي فقال تعجب شيني ذا جوابي بأن مسلما تشوى شي إمام مسلم فيه أتشل التافنسا شرط يا كف شرعي ما صح أبن ديك في حديثي دي إنجنتا فامنع فاملا اللي بالحسن famna alli bil husni yuhab dan haka ka hana cewa imam muslim yana sauka ya zuwa ga hadisi da yake alhasan shi ne bambanci kun fahimci ikiradin kun fahimci jawabin ikiradin shi ne idan ka ce abin da ibn sala ya shiru a kai zai hadisi ne hasan to ya kamata ba ka ce a cikin sahih muslim akwai hadisi hasan tunda shi ma ya ce yakan sauka ya zuwa ga ahlus tabaqat thaniya sai ya ce a'a bambanci shi ne shi musulun ya sharɗin cewa babu hadisin da zai kawo sai sahihi don haka ko da ya sauka ya zuwa da ahalus tsabaka saniya ahalus sifir wa sirfi ya zai ɗaukar hadisin su ya zamanto ya cika sharaɗinsa eh mutaba'a sai zama to sahih li ghairihi sai ya ruwaito shi ta wata hanya dan ya dauke tafarrud daga gare shi an fahimta saboda su tsabaka saniya din nan in ya kawo hadisan su dan ya kafa hujja to sai ya ruwaito su ta hanyoyi masu yawa wanda za su karfafa juna su ɗaukaka ya zuwa ga as-sahih li ghairihi shi kuwa ibnu shi kuwa abu dawud bai yi sharadin wannan ba dan haka in an samu alhadithul hasan a cikin littafinsa dama sharadin sa ne shi ko muslim ba sharaɗinsa ba ne ya kawo alhadisin haka na haka za ka iya ma ibn salah bin zami ba wayannan masail din sun fi sauki a cikin nasar bisa a cikin nazar a cikin tadribin rawi ya kawo wadansu ma bai ma ka kawo su ba amma sun fi sauki gaskiya a cikin nasar amma dai kun fahimci matsalar ko to sai mu koma baitin kun fahimci baitin yadda yake fa in yaqul fa in yuqal idan aka faɗi wato da al-itirab mai itirabi ya faɗa waye wanda ya waje wannan itirabin shine ibnu sayyidin nan abul fath al-ya'mur fa muslimin yaqulu la yajma'u la yajma'u jumlat as-sahih nubala wato babu wani an-nubala wato manya manyan malamai hadisi ahlul tabaqal ula su yake nufi da an-nubala din nan ba sa tattara dukkan hadisai sahihai fahtaja an yanzila lil musaddafi da haka ya buƙaci ya sauka ya zuwa ga tsabaka ta biyu ahlus sidqi shine al-musaddad ai wanda aka gaskata shi ma'ana ahlus sidqi was sidqi wa in yakun fi hifdhihi la yartabi koda wannan in din lil mubalaga ce koda a cikin ba shartiya bace ma'ana koda ko a haddasa la yartabi ba zai dauka ya zuwa ga darajar mai riwaya su annubala ahlus tabaqal ula ba to ga idrajin nan halla qada fi tabaqati fi tabaqati thaniya bil husn mithla ma qada fi madiya halla wannan me yasa bi ma'ana tahdhib to ibn salat to yayi hukunci mana fi tabaqati thaniya fi tabaqati thaniya akan at-tabaqa tabaqokin nan na biyu su ne ahlus sirri wa sitr bil husn yayi musu hukunci da kan cewa hadisan su hasan ne a cikin sahih muslim مثل ما قضى في الماضية كما يدي هكونشي في الماضية أتكن قضية في الماضية أبو داود الماضية إن صفة شيء محدود أي نكون القضية الماضية أبو داود أجيب سيتي توكي جوابي إن أكاومك وانا الإترابي بأن مسلما فيه شرط بتوع إمام مسلم أتكن للتافنسة فيه ضمير يعود إلى كتابه أتكن للتافنسة شرط يا شرط أنت ما صح a hadisin da ya inganta famna an lilil husni muhab dan ka ta hana cewar zai yi wato a tahqiq shine an-nuzul ka hana shi ya sauka ya zuwa ga hadisai da aka sukanta su da al-husn na'am
قليل خلق السنن السحاء مع بعيدها والبروي قد جمع مصالحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاحا ينتمى
فإن يقال wani ma itirabi kenan fa in qala qa'ilun itiraban ala sanid al-baghawi wannan kuma itirabi ne akan al-hafiz al-baghawi ne masadiq sunan shine shine wanda ake cewa muhyi sunna abu muhammad al-husayn ibn mas'ud ibn al-farra fa'in yuƙal idan aka ce fi sunanin sihahi a cikin littafin nan a sunanin sihahi shine a sihahu wa sunan sunan littafin da nan albagari a sihah wa sunan amma sai saboda zarurar shi'ar sai ya kaddamar da as-sunan akan as-sihah a cikin littafin as-sihah as-sihah wa sunan ma'a ba'ifiha tare da cewa akwai alhadisai waɗanda suke ba'ifai والبغوي قد جمع gashi kuma shi imam al-bagawi ya imam al-bagawi ya tattara su masadihan ya ya harhada wannan littafin nasa masabihu sunan waja'ala al-hisana ma ya sanya al-hadithai da suke hisan sune ma fi sunan hadisan da suke cikin sunan qulna istilahun yuntama wannan istilahi ne da ake ɗaukakawa ya zuwa gare shi wato albayhaqi abinda shi al- a- a- al-imam al-bagawi ne a cikin littafin sa masabihu sunan shine ya hada hadisai da suke na a cikin sunan a, al-arba'a da kuma a cikin sahihai duk hadisin da yake cikin ɗaya daga cikin as-sunan sai ce wannan hasani wanda yake cikin kuma ɗaya daga cikin sahihai ne ce sahihi ne to ta yaya ta yiwu kuma wannan hadisan akwai wanda suka za'ifi ne amma kuma ya yi hukunci a kansa cewa hasan ne kawai saboda suna cikin sunanul arba sai aka ce a babu itirabi akan bagawi domin istilahi ne in yace hasan ba yana nufin hasan wajen malaman hadisi ba yana nufin hasan yana hasan din yake nufi yana cikin sunanul arba an fahimta don haka yanzu mutumin da bai sani ba ya ɗauki almasabih na albagawi ya zo zai yi yana yin bahas ya ga hadisi ya neman hukuncin hadisi sai da ai bagawi ma yakan ce hadisi hasan sai dai ɗauko cewa bagawi ya ce hadisi ne hasan to kaga anan wajen sai a masa ikira sai a ce a'a shi bagawi da ya ce wannan hadisi hasan ba yana nufin hasan a wajen malaman hadisi ba abin da yake nufi yana ya ɗauko shi daga cikin as-sunanul arba'a asalin hadisin a cikin as-sunanul arba'a yake ba hukunci ne a kansa ba so shi yasa dai a duk da haka dai sun masa itirabi a masa itirabi amma ka'ida ta malamai shine la mushahata fil istila ba a rigima da mutum akan istilahin sa mutum ya sanya ma ɗansa suna yanzu ya sanya ma ɗansa suna hasan ya ce lokacin don me za ka sa ma ɗanka suna yanzu don me za ka sanya ma ɗanka suna hasan za a yi maka istirahi to za wani don ya rubuta littafi ya ce ga ka'ida ga ga abin da yake nufi in yace kaza ga abin da yake nufi in yace kaza za ka yi maka istirahi ba ابن الصلاة أما هذا اصطلاح لا يعرف وليس الحس وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك وقال النووي إنه ليس بصواب لما تقرر من اشتمال السنن على الصحيح والحسن والحسن والضعيف والمنكر. قال الناظم تبعا لغيره في الجواب قلنا مجيبين عن هذا الاعتراف ان هذا اصطلاح ينتمى بالبناء للمفهوم اي ينسب اليه خاصه في هذا الكتاب. قال تاج الدين التبريزي ولا ازال اتعجب من الشيء اتعجب من الشيخين يعني ابن الصلاح والنووي في اعتراضهما على البغوي مع ان المقرر انه لا مشاحه في الاصطلاح. قال الناظم وكذا مشى عليه علماء علماء العجم آخرهم شيخنا العلامة الكافي في مختصره ابن Ahmad Shakir ya ce wannan jawabin da ake shi da yake da shi ya rauni yana da rauni وحاصل الاعتراف أن هذا الاصطلاح يوهم الناظر في كتابه بأن ما سماه من الحسان ينطبق عليه تعريف الحسن عند المحدثين وحاصل الجواب أنه لا يفهم الناظر إذ الناظر في كتابه لا بد له أن يطلع منهجه واصطلاحه في مقدمة في مقدمة كتابه فيتبين له اصطلاحه الخاص به فلو قدرنا أنه لم يتكلم على اصطلاحه في المقدمة لاتجه الاعتراف فتنبه ولله تعالى التوفيق هذا قارئ مثلا شافيني
ma'ana abin da shi ahmad shakir ya kara shi ya ce jawabin da aka kawo jawabin da tabrizi ya kawo bai isa ba da ya ce la mushahata fil istila to shi ma dai gayan abin da ya faɗa ahmad shakir kenan sai dai kawai abu ɗaya da ya kara shine kan cewa ya yi bayani istilahi ne kuma ya yi bayani a mukaddimar littafin sa amma in banda haka in banda wannan ya yi wannan bayanin kaga da isra'in da aka kawo zai ka zai iya zamantowa abin suka ne dan ba zai baka je ka ce ga istilahin da malamai suke in sun ce hasan ga abin da suke yi in sun ce sahih ga abin da suke yi sai ka je ka rubuta littafi ka ce ma in ka rawaito hadisi ka ce sahih ka rawaito ne ka ce hasan bayan ko ba a cika wannan istilahin ba ne ba ga sai a mata istilahi amma yan jiki ya bayyana ya ce in na ce sahihi ba ina nufin na wancan ba ina nufin yana cikin sahihain ko a hadin in na ce hasan ba ina nufin istilahin da kuka karanta a musala ba ina nufin yana cikin sunan arba da cikin sunan arba shi ke na
يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقط to ya sake dawowa ya zuwa ga wato maganganu akan alhadisi hasan ya ko- ya komo ya zuwa ga wato sharaɗin abu dawud ya ce yarwi abu dawud da aqwa ma waje imam abu dawud yana ruwaito mafi karfin hadisin da ya samu a gani hadisin da ya fi komai karfi a wajensa a wannan babin ثم الضعيف حيث غيره فقط sannan ya ruwaito alhadisu da'if yayin da ya rasa waninsa in bai samu wani ha- wani hadisi da'if ba to sai ya ruwaito shi ba zai so da kai daga ruwaito hadisi da'if ba Ah, amma abda'if din da yake nufi eh, abda'if din da yake nufi shine a raunin da yake a bisababi su ihim kamar dai raunin na farko da aka ambata Ah, kuma a nan yana koyi da malaminsa ne al'imam ahmad a cewar alhadithu da'if aula indahu min ra'ayin rijal to amma wannan yana nufin in aka fassara shi da cewa alhadisu da'if inda ake nufi shine wanda yake rauninsa saboda su'ul hifzi ne wato in ba rauninsa saboda su'ul hifzi bane bayan ruwaito shi kenan itlaqan in wanda in rauninsa mai tsanani ne yakan ruwaito shi sai dai yin bayani an fahimta wato idan ab- imam abu dawud ya zo mafi karfin hadisin da ya samu a wannan babin sahihi ne ko hasan ne zai faɗe shi in bai samu hadisi wanda yake in bai samu wani hadisi ba sai da'ifi to idan raunin hadisin mai sauƙi ne zai ruwaito shi ya shiru in raunin hadisin mai tsanani ne zai ruwaito shi ya bayani sau da za ka iya samun hadisi mai tsananin rauni a cikin abu dawo amma yana bayani to idan ka ga hadisi mai tsananin rauni amma bai yi bayani ba fa ta yaya za ka ɗauke shi in ɗaya ke nan in ma a wajensa ba mai tsananin rauni ba ne na biyu a ta yiwu ya yi bayani a wata nuskar kai ba nuskar da ka gani babu bayani na uku ya yi bayani a wani waje bai yi bayani a nan ba ya yi ihalar daga can inda ya bayani wannan su ne ihtimalar guda uku za ka iya samu in ka ga hadisi mai tsananin rauni kuma abu dawud bai yi bayani ba to in ma ba mai tsananin rauni ba ne a wajensa waɗansu malamai ne suke ganin wannan rawin yana da tsananin rauni shi a wajensa karɓaɓɓe ne wa imma ya yi bayani amma saɓanin nusa ya sa ba ta ga bayanin ba wa imma ya ambata bayanin a wani waje a cikin littafinsa ya dogara ga- ga haddarka cewa ai ya riga ya taɓa bayani akan wannan misali irin wannan saboda haka ka tuna abiyat nawa muka karanta ya ganin za mu tsaya a nan wajen mun gama kan abu dawo dan shine abin da ta yafi yanzu za mu shiga cikin kuma sauran al-imamu nisa'i baiti nawa muka karanta wajen baiti 20 ina ganin tsaye sai mu tsaya a nan insha Allah da sai mu tashi wan nasa'i man lam yakun muttafaqu to kamar fa yadda muka ce shi fa'idar karanta manzumat dan mutum ya dan ai hadda ne saboda haka shi zai sa ka rike masail din Mm. amma in ba hakan ba dan ya sun fi wahala saboda na farko ka fahimci matsalar sannan kuma ka fahimci baitin sannan ka kiyaye shi to da kai sun fi wahala amma ya fi sauki wajen kiyaye masa'il na ilimi amma dai abin da na na lura da shi a wajen sha'anin ilimin musala yini a ciki mutum ya tsaya ya fahimci masa'il din sai ya tsaya ya fahimci masa'il din amma domin tuna su da rike su shi ne manduma ɗin za ta taimaka a inda a ce ba wannan muka ɗauka ba tadribin rawi ba shi da wannan iskani da nafar ne sharhin a tadribin na nawa masai ɗan haka zai ta kawo maka su da ikirabat ɗin da yayin ikirabat da jawabin da sauransu amma nan ya kawo maka su a wake saboda haka ka riƙe su ɗin sai ka fahimce su tukuna sannan za ka yi ƙoƙarin riƙe don haka abin yana mataki ne mai ɗan yawa sai an mai da hankali akwai tambaya? ne kusa a wato lokacin da muke lokacin da muke rawu sahih mun yi bayani wannan cewa bab nau'i biyu ne babu sadar da kuma babu kitab shi babu kitab abin da yake tabbatar da rawi yana da babu kitab shine ya zamanto littafinsa littafinsa ya kiyaye shi ya yi mukabala da shi da nusar shek ko nusar da aka ji a wajen malami sannan ya tashi riwaya daga littafin yake idan ya dogara da littafi to haka abin da zai kawo rauni a cikin riwayarsa masu irin wannan ai akwai irin waɗannan waɗanda suke da littafi din amma ake magana a kansu kamar su fiye ibn wakil yana da littafi amma yana da kuyanga da take wasa da littafi sai ta je ta je ta dan ƙara abubuwa a ciki bai kiyaye littafin bayan da ba wanda zai iya taba masa shi shi kuma ya tashi riwaya sai ya ruwaito hatta abin da ta rubuta saboda ka saboda ya dogara da littafin ne shi bai dogara da hadda ba abin da yake cikin littafin sa ne shi zai karanta da kuma bai kiyaye littafin yadda ya kamata ba wani waje da kuma ake samun rauni ga masu masu littafai shine mutum ya dogara da babu kitab amma da ya tashi riwaya sai ya riwaya da babu littafi kamar ya saba yana riwaya da littafinsa kamar ya faru ga ma'amar na kawo muku misali ya je ziyarar mahaifiyarsa a yaman malaman hadisi sun ji cewa malamin ma'amar ya zo aka ji za a riwaya wajensa da muka ce musu to ban tofar da zafai na ba ku haƙuri sai ya musu riwaya haka da haddasa sai ya samu kurakurai raga sahibu kitab ne amma rauni ya zo masa ta wannan fuskar to shi yasa kaga su bukhari suka kauce daga riwayar hadisan ma'amar daga wanda 'yan yaman suka ruwaito to irin waɗannan su ne kuma za ka ta gani a cikin tafin jarhuwar ta ajiyar irin waɗannan kuskura ko kuma ya zama cewa shi ma abucin littafi ne amma bai yi babukunsa sosai ba alal misali ba wasani kuma ba shi da ƙarfin luga da ba zai yi kuskure ba a cikin riwaya kaga wannan za a ce masa babukunsa hafifin babu saɓanin irin yadda suke kawo misalin shu'aib ibn abi hamza shu'aib ibn abi hamza a afwan a wannan sai shu'aib ibn abi hamza littafinsa mashkul kamar yadda imam ahmad yake faɗa akwai niqab a ciki akwai wasali afwan akwai niqab bambanci tsakanin ta da ya da sha wanda yake za ka iya ganewa ana yaba littafin shi shu'ai haka zalika abu abul walid al-tayalisi sulaiman ibn abdul malik al-tayalisi shi ma ana ana yaban littafin sa da haka to wanda ya zamanto cewar ba shi da lugha isasshiya ba shi da karfi a larabci kuma yana dogara ga littafin sa ne ba ga malami ba kuma ya zamanto cewar littafin nasa babu wasali yanda ya kamata yake waya daga nan to haka zai iya yin kuskure to irin wannan shi za ka ga suna ishara ne kaga imam ahmad yayin da yazo yana magana akan irin su abu da yanzu tsayalisi sai da ya ishara kan cewa ya ga littafin sa mashkul babbu to haka zai nuna kan cewa darajarsa wajen babbinsa sama take cike duk irin wannan sa da cikin abin da ake dubawa wajen gano kifatin bab a cikin babbin kita sai kun sana وليرتب مراتبا إيه وليرتب مراتبا شيء الحديث الحسن أجير شيء مرتبة مرتبة درجة درجة abin da ya ce mata maratiban ne mafi ce maratiba saboda in yace maratiba baitin zai kare saboda zarurar shi'ir dan waka ce ta tafi a daidai da yace wal yurattabi maratiban da fata na alaikum salam
menene adana maracin sahi wajen waɗanda suke yin ihtijari da hasan
su za su ɗauki alhassan min ƙabilis sahih saboda ka adna maratibus sahih alhassan Eh, su wajen wanda suke suke ba ta kafa hujja da alhadithul hasan allazi huwa bi ma'ana asalin sa da'ifi ne aka rubuto shi min ghairi wajhi to su a wajen su alhadithul hasan shine adna maratibus sahih a yanzu akwai su suna nan akwai malamin akwai malami a makka shek abdullahi ya rasu Allah ya ji kansa bai mani ne ana mana ba kwanin da wannan nan kuma rigima da yawa shi ne shek zarban yake cewa kam hadithun sahha inda ka ya shek abdallah shi hadithin ka masa da shi hadisi wannan wai a ce a tabuya da wani ne a duk wannan shi wai a ce a ruwaito ta nan a ruwaito ta nan hadisi kawai in ya inganta a gundarin da isnadi shi ke nan bai inganta kun kuwa bai inganta ba ba za ka kana ruwaito shi ta nan da shi ka tabbata shi ba shi wannan bayanin wani duk da kan wannan عليكم السلام نعم a shi ne nake cewa bambanci na maratibu sahih da hasan shi ne maratibu sahih an zo a bisa shurut saboda haka aka ce ga maratibu sahih amma wato a bisa shurut din ashab kutubu sahih to amma su shi hasan ba a samu malamai da suka ce su za su yi za su yi wayar littattafai kawai waɗanda suke a hadisansu hasan ne ba da haka zai wuya ka ce za ka yi musu tartibin wannan dan ashabu sunan da suka rawaito alhadi da yake yawancin hadisansu min qabilil hasan sun sanya sahihi sun sanya da'ifi a ciki da haka ba zai yi ka ce sharadin su za ka rattaba su bisa sharadin alhadithul hasan ba tunda a cikin sharadin su sun shigar da sahihi a ciki sun shigar da hasan shi yasa in ne ake shi yasa kaga da suka kawo bayanin maratibul hasan sai a koma wajen abubuwa aka ce daga cikin ruwatul hasan din waɗanda suke a'ala maratibul hasan su ne irin su bahad ibn hakim su amr ibn shu'aib da su ibn isaac wanda su ma kansu ana istira dan zaka samu sabani tunda akan rawi guda ɗaya irin waɗannan abin da yasa suka zamanto masu riwayar hadithul hasan din saboda maganganun da malamai suka yi a kansu suna ganin ba su kai a wajen haddasu haddar rawi a asahi ba
kullum ya ta suna kawo consultation wai yana kan wani lokaci yana kashe ta canja kuma yi da dama saboda sun gamantawa da waye to na yi kokarin jini miki bayani kan haka cewa ɗabi'a ce da ya barta inda yawanci ma idan ya zo yana koya masa in ka gama kaza in ya kare da daidai ba za ka gyara ai ba haka yake ba to kaga ita tana fahimta kuma ka tafi karatu idan an bincika mun tana da akwai wani ibn abu ne da shi kuma ba hago kuma na ka mun shiga na ke ne ba shi kuma yana kuma malamin arabe ne kuma ba hago wannan dai ana ya zama akwai wani dalilin da dole sai an hanga kuma za su na ai gaskiya ne zafi ne da wanda yake ba a wajen zafi ba ai da ni ai hali a taramu din da ake yi farawa da dama akwai abin da yake dama ake shartantawa shi ne wajen cin abinci da wajen shan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yi umarni a kan wannan saboda haka wannan sai a tallafa ma yaro sai ya kula kuma wanda yana daga cikin musulun sa zai iya zai iya don shari'a ba ta zuwa a tsora mutum abin da zai iya amma kamar rubutu yaro da hagu yake rubuta shi ne shi rubuta da hagu wani aka ce ya yi abin da ya ɗauki in aka ce ya ɗauki bokiti ba zai ɗauka da dama ba amma da haƙurin da musu ya ɗauka to sai ka ce dole sai ya ɗauka da haƙuri bayan ga inda Allah ya sa masa shafi sai ya ƙare shi a nan a tayamu inda ake yi wajen farawa da dama shi wannan za a iya koya ma yaro wannan koya da cikin istirahansa shi ya kamata a yi masa bayani shi malam kada ya tsananta inda ba a tsananta ba Allahumma salli ala Muhammad Mm. eh shi hakan za mu zo bayani akan sharafin sirri shi imamu tirmidhi alhadithul hasan li ghairihi da yake kawowa asalin sa da'if ne kuma yurwa min ghairi wajh saboda haka baya kusanta da hadisi sahih ko kana shine farkon dar shine mafi girman darajar hadisi da'if shine shi ma da'if din maratib mafi girman sa shine al-hasan da ghairihi asalin sa da'if ne yurwa min ghairi wajh ya zamanto hadithul hasan da ghairihi sannan tsakatsakinsa wanda ya zama rauninsa ba mai tsanani ba ne amma kuma ba a reto shi ta waɗansu hanyoyi ba shi da abin da wanda za su kafafa shi ba sannan aka yi ƙasa kuma mai tsanani rauni shi ne wanda ake cewa da'ifun jiddan wanda abu da yake cewa maka na fihi wa min shadi mai tsananin rauni to saboda haka shi ma maratib da haka hasan li ghairihi a wajen tirmidhi shine a'la maratib al-ba'i a wajen sa alaikum salam
ma'ana da ake cewa yana amfani da kai da ikon da ya zo ba da tsanani yake da eh dama azzaqid din da yake imam ahmad yake kafa hujja da shi shine daga nau'in alhasan li ghairi hasan li ghairihi da kuma wanda yake azzaqid din da yake bai zamanto a mai tsananin rauni ba amma hadisi mai tsananin rauni shi wannan min qabilil munkar wanda yake ya tabbata kuskurensa Imam Ahmad shi kusa yana da cikin wanda yake yawan amfani da lafazin al-munkar
azkan bace buhari wanda ya shan sala an ce malamin hadisi ne amma sufi ne ko eh zan da rika sufi ne yana da rikan da darqawiya
don haka mukaddimar risalar bai yi wani abu a bai wani abu na sufanci ba ilimin hadith ya kawo kawai ilimin hadith ya kawo kamar wannan kamar risala kamar masaliku dilala na tahrijin risala kamar al-hidaya fi tahrij ahadith al-hidaya na hadith na bidayat al-mujtahid duk ilimin hadith ne ba wani abu da ya kawo na aqidar sa na aqidar shi an cin sa ya kawo ai aqidar na kasan mushkilar sa ma mushkilarsa yana da ɗan karkata ya zuwa ga ɗan shi'anci shi'anci a cikin abubuwansa za a ga irin yadda musu da shekul albani suna da yawa babu laifin ta'ammali da a kwarai da gaske a an kake ba za ka yi ta'ammuli da kamar yadda imamul ali ibn al-madini yake cewa da zan kyale ahlul da zan rabu da ahlul basra saboda alqadar da kyale ahlul kufa saboda tashayyu bayya'atul kutub ba za a samu littafai a hadisai ba a cikin wannan ya kawo maka fa'ida babu babu wanda ya ma wannan babu wanda ya wannan hidimar da risala babu wanda ya mata sharhi ta wannan nahiyar ni ba san wani sharhi da aka yi na risala ta hanyar tahrijin hadisan da ke ciki ba tahrijin masail wato a hadithu abubuwan da aka abu masail din risala a assasa su akan wato hadisan da suke su ne hujja da aka fitar da misali babu wanda babu wani sharri da rage yawan za ka za a samu fa'ida za a yi amfani da shi don a samu fa'ida su ta wannan nahiyar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
urud an samu